الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمجال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله mun dawo yau muna ainihin goma ga watan shida shekara 2022 wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan zilgida shekara na dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku hijiran manzan ba su kwallon sallam daga ainihin maka zuwa madina za mu ci gaba da karatun a cikin littafin akudari daga inda muka tsaya wanda ainihin muna gabatar da wannan karatu duk sati a wannan masallaci da yake gina alaji da yake dalibi wanda yake bakin kasuwa cikin jihar gombe muna roƙon allah subhanahu wataala ya mana jagora alhamdulillah a za mu tashi a fasali da yake magana ainihin akan abin da baya halatta ga yana malam ya ce fasulun wannan fasali ne zai karantar da mu ya ce la ya juzu ligairi mutawaddi salatun ya ce sallah ba ta halatta ga wanda ba shi da alwala duk mutumin da ba shi da alwala bai halatta yi sallah ba wala tsawaku ya ce na haka nan tsawaki tsawaki da ake yin an je makka ainihin ruku ne daga cikin rukunan aikin hajji kamar yadda ya zo akwai ihrami akwai tsayuwar arfa akwai sa'i bai na safa wal marwa sai kuma tsawaki to shi wannan tsawaki ainihin rukuni ne daga cikin ainihin alkanun hajji da haka in mutum ba shi da alwala bai halatta ya yi dawaki ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa hadisi yake cewa dawaki sallah ne sai dai shi ana iya magana a cikin sa sabanin sallah na farillai guda biyar asuba azhar lasar magriba isha su ma farilla ne amma su ana yi ba a magana daga shi ma tawafi ainihin farilla ne sai dai shi bambancinsa da sallah ana iya magana ana yi imana ana iya yin wani abu sabanin sallah da haka wanda ba shi da alwala bai halatta ainihin ya yi dawafi ba ya ce wala masu nuskatil ƙur'anil karim aka nan shafan kofi na alƙur'ani mai girma bai halatta mutum ba shi da alwala ya je ya ɗauki alƙur'ani ba ya rike dole sai ya yi alwala wala jildihi ko kuma bangonsa fata alkur'ani bangonsa mutum ya ce zai rike ko da bai rike takardun ciki ba shi ma bai halatta bai ne ba shi da alwala ya ce laibiya dihi wala bi udin wana wuyi ba zai shafe sa da hannunsa ba ko kuma ainihin da sanda ko makamancin sanda misali bashi Allah ya ce zai ɗauki biro ko kara ya juya alkur'ani to bai halatta ba matukan ba shi da alwala ya ce illa juz'an lil muta'allimi ya yi istisna ya ce sai dai juz'i bi mana ba ƙur'ani complete izin sittin ba kenan in wani yanki ne daga cikin alƙur'ani to ya halatta amma shi ma ga ainihin mai koya wanda shi ya zanto kullum yana so ya dace ƙur'ani ko ko yana so ya iya karantawa yayi ya rabu da alqur'ani bi mana kullum qur'ani yana hannu sai na karanta wato nan ba laifi ko bashi da alwala inda yana da tsarki to zai iya ainihin daukan alqur'ani din ya karanta shi ka gane koya kenan to wanda bashi da baya koya ba zaka samu zai yi sati daya sati biyu yayi wata bai dauki alqur'ani ya karanta ba alama a sallah yake karantawa sallan ma inda jangi yake samu sai dai jiliman yana karantawa to irin wannan shi kan dai ba shi da alwala halatta ya taba alkur'ani ba amma mutum mai koya ne yau da gobe to ko ba shi da alwala in dai yana da sarki zai iya taba alkur'ani ya ce wala masu lauhin alkur'ani al'azimi ala gai huduni haka nan bai halatta ya shafi ainihin allo na alkur'ani mai girma ba matukan ba shi da alwala shi allo shi ma kur'ani ayoyin alkur'ani ake rubutawa kai wanda ake karatu ko aya ɗaya ne a kai ko sumuni ko rubu'i ko sumuni ko ah, ko ainihin nisfi ko izu in dai an yi rubutu alkur'ani a jikin wannan allo din to bai halatta ya taba shi ba matukan bashi da albala sai ya ce illa li muta'allimin fihi to nan ma sai ya toge ya ce sai dai mai koya wanda yake koyan alkur'ani din to shi ko da ba shi da lola inda yana da tsarki a zai iya karanta ainihin wannan allodin zai iya rike shi ya ce au mu'allimin ya sahihu ko kuma mai koyarwa wancan mai koya ne wannan kuma mai koyarwa bi mana kamar malami kenan wanda yake koyar da alkur'ani zai gyara wa mai karatu din shi ma ba laifi ko da ba shi da alwala ya rike wannan allo din ya gyara masa sai ce wasabiyu fi masi musafir qur'ani alazim kalkabir shi kuma yaro karami wajen shafan alqur'ani mai girma yana nan ne kaman babba wal ismu ala munawili zunubi ko laifi yana kan wanda ya mika masa ainihin wannan alqur'ani din a in aka mika wa yaro alkur'ani to wannan laifin yana kan wanda ya mika masa ne wannan laifin yana kan wanda ya mika masa ne in aka mika wa yaro alkur'ani mai girma laifin yana kan ainihin wanda ya mika masa da haka shi ma yana da zunubi kenan wanda ya mika masa alkur'ani sai ya ce wa man salla bi gairi wudu'in amidan duk wanda ya salla da gangan ba tare da alwala ba mun sani salla farilla ne kuma Allah subhanahu wataala ya umarni a cikin alqur'ani yake cewa in kun tashi za ku yi salla ku yi alwala idza kuntum ila yallazina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn ya ce in kun tashi zuwa ga sallah ku wanke ainihin fiskunanku fiskokinku da kuma hannayenku a zuwa gwiwan hannu da kuma ainihin ƙafafuwanku to da haka wani yana tafiya yana koyar da alwala kenan in za a yi sallah dole sai an yi alwala to Allah subhanahu wataala tunda yayi umarni ya ce in za a yi sallah yayi alwala don haka duk wanda ya yi sallah ba tare da alwala ba amma da sharadin cewa da gangan yakin alwala din don walakanta ainihin wannan aya din misali Allah ya umarni shi kuma yaki tumala ya ce fahuwa kafirun shi kafiri ne duk wanda ya sallawata da alwala ba da gangan shine da ganganci ya ce wal iyazu billah Allah subhanahu wataala ya tsare to wannan kenan kage ya kawo mana bayani akan ainihin abin da bai halatta ga wanda bashi da alwala ba yace dukkan wata ibada an shardanta ta ne da wasu sharuda wanda ya haramta mutum ya fara wannan ibada kafin cika wannan sharuda din duk wata ibada wanda aka sa mata sharadi ma'anar sharadi shine wani abu da yake waje da aiki in ka jance rukuni shi rukuni yana cikin aiki ne kama ce farillan abu misali sallah da muke yi za ce tana da farillai kuma tana da shurut to in ka duba shurut din nan na sallah zaka samu akwai shurutu wujub akwai shurutu siha in ka duba zaka duk suna waje da aiki ne kafin a fara na ce maka akwai sharadi misali sharadin sallah ce maka na farko al-islam dole mutum ya zama musulmi akwai al-bulugh ya zama ya balaga al-aqlu shi yaro ko yaro wanda bai balaga ba an yi umarni a umurce shi sallah yana shekara bakwai in ya kai shekara goma in bai yi ba a dake shi duka ba wanda zai ji masa ciwo ba domin gaɓoɓinsa su saba to akwai balaga sai hankali mahaukaci ainihin ba zai yi sallah ba har sai ya samu hankali sannan akwai dukulul wakti shigan lokaci in lokaci bai shiga ba kai sallah misali yanzu an yi ba yi sallan isha ba sai ka ce ka za ka yi sallan asuba to sallan ba ta yi ba haka nan bulugu dawa riskan aika na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya same ka to wannan sharuɗa ne na wajibci na sallah in ka duba za ka suna waje da sallan ne imana ba a cikin sallan suke ba akwai na inganci kama ce maka sai ka yi tsarki tsarkin kari da tsarkin dauɗa sannan kuma ainihin fuskantar alƙibla ba a yin magana a sitirce al'aura da makamancin haka to duka wannan kafin kai na da ce maka ba sai ka sitirce al'aula za ka kalli gabar sannan kuma ya kayi tsarki kaga suna waje da aiki shi na ke ce masa sharadi wannan misali kenan rukuni kuma ko farilla yana cikin aikin ne yanzu a sallah za ce maka karanta fatiya farilla ne a ce maka ruku'i farilla ne tasowa daga ruku farilla ne yin sujjada kaga shi kuma a cikin aiki ne to da haka akwai bambancin sharadi da ainihin rukuni ko kuma farillai da haka sharadi yana waje da aiki rukuni ko yana cikin aiki sai sa malam anan yace mana da haka dukkan wata ibada wanda aka sa mata wasu sharuda to ibadan ainihin ya haramta a shige ta a fara ta kafin a cika wannan sharuɗa ɗin dole sai an cika sharuɗan sai a fara in an ce maka misali kaman ɗariƙun sufaye misali ɗariƙan sha'awar tijjani radiyallahu ta'ala anu a ce maka ainihin in an shiga ba a fita ba a haɗa ta da wata ɗariƙa sannan kuma ba a ziyartar wasu waliyai amma ziyara ba ziyara na ainihin zumunci ko na mu'amala ba ziyara na neman madadi ka je wajen wani wali wanda ba na ɗariƙan gaba kana ɗan tijjaniya ka ce ya maka ainihin wani abu ka samu madadi to shine aka hana amma ziyara na yan wancaka ta musulunci wannan ba hana ba to sai a ce maka sannan biyayya wa iyaye sallah a cikin lokaci ba a shan taba da makamanci aka ce maka ka yadda ka kafin ka shiga kenan to wannan shine ake ce masa sharadi da haka sharadi yana waje da ainihin aiki sai sa ma laita duk wata ibada da aka sharanta mata wasu shurda in dai baka cika wannan sharudan ba ya haramta ka fara wannan ibada din sai ce da aka ya haramta ga dukkan wani baligi mukallafi ya wanda yake baligi mukallafi yayi sallah ba tare da tsarki ba ya haramta yi sallah ba tare da tsarki ba hakanan dukkan wata ibada wanda tsarki ya zamto sharadi ne a cikinta kamar dawafi kaga dawafi shi ma tsarki wajibi ne sannan kuma sharadi ne kai tsarki kafin kai dawafi da kuma shafan alqur'ani da kuma ainihin juz'i na alqur'ani ka rike ka karanta ko allon alqur'ani ko da sanda ne kana juyawa kaga wannan duka shurut ne amma an ce in malami ne ba manta ba ko kuma mai koya wannan ba laifi malami mai koyar da alqur'ani to irin wannan kaga duka sharadi ne sai da tsarki a to ainihin bai halatta mutum ya shiga wannan ibada din ba har sai yayi tsarki din sai ya ce sai dai da larura kamar misali malami da yake gyarawa ko kuma mai koya sannan kuma ya ce shi haramcin shafa alkur'ani a wurin babba da yaro duk ɗaya ne haramun ne matukan bashi da alwala shi kuma yaro wanda ya miƙa masa alkur'anin zunubin yana kansa in babba ya dauki alkurani ya ce wannan yaron je kai mun gida yaro wanda bai mallaki hankalin kansa ba zai yi tsari ma wando ka bashi to da haka mutum yana da zunubi shi da ya mika yaro wannan alkurani din sannan kuma mala ya ce duk wanda ya ganganta yin sallah ba tare da tsarki ba an ce masa ba a yin sallah sai an yi tsarki shi kuma da gangan sai ya ce shi zai yi sallah din bayan ya ji Allah ya faɗa Qur'ani cewa ya lazina manu idza kuntum ila salati فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ya ku wanda kuka yi imani in kun tashi zuwa ga sallah bi ma'ana ku yi alwala a takaice shine ku wanke fiskokinku da hannayenku zuwa gwiwan hannu sannan kuma da kafafuwanku sai Allah ya faɗa kai kuma kaji yace to yayin mutun yayi wasa da wannan al'amari na wajibci da ga Allah subhanahu wataala Allah yayi umarni yace kafin ayi sallah ayi alwala mutun kuma sai yayi wasa da shi ya kece alfarman wannan aya ta alqur'ani ya ki saboda ya walakanta ayan ko kuma ya dauki abun ainihin sako-sako to wannan za masa hukunci cewa shi kafire ne kuma ainihin an kore shi daga ahlul qiblati bi ma'ana daga cikin musulmai kenan wanda in za su yi sallah su fuskanta alqibla ya ce wal iyazu billah ya ce amma saɓanin wanda ya ƙin alwala ya ƙin alwalan ne ba wai yana ainihin inkarin wajibcin alwala ɗin ba ko kuma ainihin cewa farilla ne ya yadda alwala farilla ne kuma yadda wajibi ne amma sai ya yi sallah ba tare da ya yi ba to nan ba za a ce masa kafiri ba shi wancan ya yi inkarin ayan ne saboda abun akwai sarƙaƙiya yayi da gangan ne da gangan din kuma yana inkarin cewa ainihin wannan aya din ba wani aya bane kamar yana walakanta ayan da kuma umarnin Allah shine za masa hukuncin cewa kafiri domin ba kawai za ka ringa ɗaura mutane kaulasin daga mutum ya yi abu ka za ka ce masa kafiri ba sai sa malam ɗin ma a cikin sharhi za ka yana cewa a saɓanin wanda ya ƙin alwala tare da cewa kuma ya ƙudurta alwala fa farilla ne ya yadda farilla ne amma kuma ya ƙi ya yi sallah a haka to wannan ba za a ce masa kafiri ba wallahu alam ya ce amma alfarman sallah haramta sallah ga mutumin da yake da hadasi ya ji ya yi bawali bai yi sarki ba ko kuma ainihin ya yi bayan gari bai sarki ba ya zo ya yi sallah ta farilla ko nafila ko sallan jana'iza shi ma Allah subhanahu wataala ainihin ya faɗa ƙura ne ke cewa in kun tashi a ainihin za ku yi sallah ku yi alwala shi ne in kun tashi za ku yi sallah ku wanke fiskunanku kenan abu ne sa ka fara da fiska ba ce wanke hannu da kuskuren baki da shakan hanci ba in muka duba za mu ga wannan sunnoni ne sai sa ka ce in mutum ya zai alwala ya wanke hannayensa su uku sunna ne sannan kuskuren baki da shakan hanci duka sunna ne sai sai mutum ya wanke fiska zai yi niyan farilla daga nan kuma ya zo shafan kayi ko shafan kunne ba zai kara cewa sunna ba daga nan kuma shikenan sai alwalan har ya karisa da aka yi sa aka fara daga farilla sai sa aka ce mutum ya zo ruwan da zai alwala ma kalansa bai canza ba malamai kima suna cewa sai sa aka ce ka wanke hannunka su uku in ka wanke so daya wannan haka so uku zaka wanke shi wannan ma so uku kaga uku uku shida kenan da haka in ka wanke so daya ka duba ruwan ya canza ko bai canza ba haka so biyu haka na uku to yadda ka sa ruwan a baki zaka ji test din ya canza ko bai canza ba in kai so daya za ta yi ruwan bai so nuri ba ka yi so biyu to a na uku in Allah ya yarda in dai baka ji ba to ruwan ɗanɗanansa bai canza ba kaga nan launi da ido ake gani a hannu bai canza ba ɗanɗano ma da baki sai aka ce to duk da haka ka shaka a hanci dama an ce wanda kalansa ko ɗanɗanansa ko ƙanshinsa bai canza ba to yi ka sa hanci nan ma ka shaƙa su uku inda bai canza ba to yi ka fara alwala shine daga fiska kenan farilla sai sa Allah ya ce in kun tashi za ku yi sallah ku wanke fiskunanku fiskokinku don haka ya ce ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ya ce la tuqbalu salatun bighairi tuhurin ba a karban sallah ba tare da an yi tsarki ba dole ya mutum ya yi tsarki yana da hadasi kada je yi sallah sai ya yi tsarki sannan yake cewa abin da ya shafi dawaki kuma akwai hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa ad-dawafu salatun dawaki fa sallah ne illa anna Allah ta'ala ahalla fil kalam sai dai Allah ya halatta magana a cikin dawaki faman takallama fala yatakallam illa bi khairin duk wanda zai yi magana cikin dawaki kuma kar yayi magana na wani abu daban face alkhairi zai faɗa kun ga shi ma dawaki sallah ne kenan don haka kafin a yi shi sai an yi alwala sharaɗi ne bi halatta a yi dawaki ba tare da alwala ba kamar sallah ne ba su da bambanci da sallah illa sai dai shi dawaki ana iya yin magana allah ya halatta za a iya yin magana amma a sallah ba za a yi magana ba an zo an yi sau za a yi sallah an ta da kabbaran harama liman yana karatu sai wani ya ce da allah ban auren wayanka wani ya ce a kaza iliman ya yi ruku ku yi ruku kuma kuna surutu ya haramta a cikin sallah ba a yi amma dawaki Allah ya halatta cewa za a iya yin magana amma magana ya zamto alkhairi ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan malai ya ci gaba da cewa bayan ya mana magana akan wannan fasali sai ya ce sunanul ghusli wannan kuma zai karantar da mu sunnonin wanka wancan yayi magana akan abin da ya shafi alwala da ya gama bayan ya kawo farillan alwala da sunnoni da makamantansu sai ya kawo mana wani fasali na musamman yayi magana cewa duk wanda ba shi da alwala bai halatta yi wa abubuwan ba ya ainihin a shafi alkur'ani ko kuma ya yi sallah ba ta da laba ko dawafi ko kuma makamancin haka sai toke cewa sai dai malami da yake koyarwa wanda zai gyara wa ainihin mai koya ko kuma shi mai koya din amma inda ba su wabi halatta ba ranar kuma sai ci gaba da karatu yake cewa wannan kuma zai kantar da musulmonin wanka bayan mun karanta farillai kenan ya ce sunnoni kuma wasunanuhu sunoni wanka ya ce gasul ya daini ilal ku'aini wanke hannaye zuwa wuyan hannu zuwa nan kenan wuyan hannu mutum zai wanke hannayensa zuwa wuyan hannu amma kafin ya shigar da su cikin abin wanka din kuma kowanne zai wanke shi sau uku ne ya karkatar da wuyan wanke nan sau uku wannan ma sau uku kafin ya shigar da shi kalwudu'i yawwa shi kenan ya ce kamar yadda ake yin alwala mutum ya wanke hannayensa sau uku walmadmadatu sai ya ce kuskuren baki shi ma ainihin sunna ne daga cikin sunnonin wanka ya ce wal istinshaq da shekar ruwa a hanci shi ma sunna ne wal istinsar da ainihin fecewa in mutum ya sheka da hannun dama sai sa hannun hagunsa wannan yatsan babbar da ainihin wannan manuniya ya daura kan hancinsa sai ya fece wannan kuma da hannun dama ya sa ya yi wannan da hannun hagu haka ake so sai ce wa ghaslu simakil uznaini wa hiya sakbatu dakhilatu fi rasi mutum ya wanke ainihin kofofin kunnensa yace su ne ramuka da suka shiga cikin kayi bi ma'ana zai wanke su wannan kenan kofofin kunne yace wa amma safatul uznaini fa yajibu ghaslu zahirihima wa batinihima yace amma wannan fatan kunne wannan din kunne shi kuma ya waje wa mutum ya wanke mabayyaninsa da maboyinsa wajibi ne ciki da waje kenan wannan din a cikin bayani yake cewa dalili na wannan sunnoni a hazi sunanin al'ittiba'u dalilin wannan sunoni da ya kawo a shari'a yake faɗa mana zai kawo mana furu kamar hujja dalilin inda ya samu shi mai shari'a yake cewa dalilin wannan sunoni ya tabbata ne saboda hadisin maimuna a iyalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam kala tace وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء ليغتسل به tace na ajiye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruwa domin yayi wanka da wannan ruwa din fa afraga ala yadayhi fagasalahuma marrataini aw salasan sai sa ruwa a hannunsa ya wanke hannayen so biyu ko so uku summa afraga bi yaminihi ala shimalihi sai ya ainihin zuba ruwa da hannun damansa akan hannu hagunsa fagasala mazakirahu summa dalaka yadahu bil ardi sannan ya ainihin wanke ainihin yayi tsarki sallallahu alaihi wasallam bayan yayi sannan ya ciccuda hannayensa hannunsa akan kasa bi mana ya goga hannunsa haka summa madmada sai ya kuskuren baki wastan shaka ya sheka ruwa summa gasala wajihahu wa yadayhi ya wanke fiskansa da hannayensa sun magasala ra'asahu salasan ya wanke kayansa sau uku sun ma'afraga ala jasadihi sai zuba ruwa akan ainihin jikinsa sun matanaha an maƙamihi fagasala ƙadamaihi sai ya nisanta daga inda ya yi wannan wanka ɗin ta gefe sai ya wanke ƙafafuwansa wannan hadisi bukhari da muslim duka sun rawaito shi wannan shine sunnonin wanka to sai mustahabbai kuma mala ya ce faba'ilul gusli mustahabban wanka qala shaykhu rahimahullahu ta'ala shi shayi mawallaki wannan littafi Allah ya kara masa rahama yace wa fada'iluhu mustahabban alwala yace albida'atu bi izalati najasa farawa da gusar da najasa summa zakari sannan ainihin mutum ya ainihin yi tsarki fayanwi indahu zai yi niyya yayin yin tsarki din sun ma'ada'il wudu'i marratan marratan sannan sai ya wanke gabobin alwala so daddaya gabobin alwala a wanka na sunna ko na wajibi ba wanka na a ce da sabulu ba wani misali wankan janaba ko wankan juma'a ko wankan idi ko sallan jana'iza da makamancin haka kamar wanka na kisfewan ainihin rana to irin wannan dai alayi halin gwanka na sunna in mutum zai yi so daddaya ake so ainihin ya wanke gaɓoɓin alwala sun ma'ala jasadihi sannan ya fara daga saman jikinsa wata silisu gasilin ra'asi wanke kayansa ya yi sa so uku shine ya ukunta wanke gashin kansa ya ukunta wanke kayansa so uku ake so ya kwamfata ruwa amma kafin ya yaka sai ya tsoma hannu a cikin ruwan ya goggoga sai ya sa so ɗaya so biyu so uku hikima haka in bai sa ruwa ya gogoga ba direct ya ebo ruwa ya sa a kansa to kofofin gashinsa ruwa ya shiga wannan lokacin zai iya sa shi ciwon kai saboda ruwa direct ya shiga kanka kai tsaye zai iya sa mutum ciwon kai sa ka sa ka tsoma hannunka yana ɗiɗɗisa ka gogoga sannan ya kai kwamfata uku so ɗaya so biyu so uku haka ake so sai ya ce wa taqdimu shiqqi jasadil aymani gabatar da tsagin jikinsa na dama aka ake so daga tsagin jikinsa na dama ka yi ƙasa wa taqlilul ma'i da karanta ruwa wannan duka mustahabbi ne shi ma wannan ya tabbata a cikin hadisi ah, na maimuna wanda ya gabata wajen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin wanka na wajibi Ah, da kuma hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda tace ka annabi sallallahu alaihi wasallam yujibu tayammun fi tana'uli ka annabi sallallahu alaihi wasallam damantawa yana kayatar da shi wajen sa takalmi wa tarajjuli da wajen taje kanshi wa duhuri da yin tsarki wa fi shani kulli da dukkan shanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma Bukhari da Muslim su rawaito bi ma'ana damantawa duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ta dama dama yake farawa ta dama dama in ta kafan takalmi zai sa da kafan dama in taje kai ma zai yi zaga daga dama ne in alwala yake yi zai fara wanke wata gaba zaga gaban dama yake farawa tace a dukkan shanonin sa sallallahu alaihi wasallam ta dama yake yi to wannan kenan ya kawo mana sunnonin wanka da ainihin mustahabban wanka kamar yadda muka faɗa karatuttuka na baya in mutum ya zo zai wanka na wajibi ya ajiye ruwa zai ah, ba zai tsoma hannunsa a ciki ba ya karkata in abuta ne ya karkata ya wanke hannunsa in ya wanke hannayensa sai ya wanke inda ƙazanta ya taɓa shi bi ma'ana kamar a wurin cinyansa ko gefen jikinsa ko wani wuri haka ya wawwanke sai wanke al'auransa ya yi tsarki kenan to daga nan zai yi alwala in ya yi alwala sai ainihin ya yi niyan yin wanka a, na wajibi din in wankan sunna ne da makamancin haka sai ya sa ainihin ruwa a kan shi amma sa ruwa a kai din abu in budadde ne zai tsoma hannayensa guda biyu in ya tsoma hannayensa guda biyu ya fito da su a haka sai ya daura a kansa ya goggoga ya goggoga sai ya ibi ruwa haka so uku ya sa a kansa yana cuccudawa ya tabbatar ruwa ya shiga ko'ina ƙarƙashin kowane gashi akwai janaba in wankan janaba ne in wankan sunna ne kamar wankan juma'a shi ma ya zamto dai ya shiga ko ta ina daga nan ya sauko ya wawwanke dukka kamar yadda aka faɗa ƙofofin kunnuwansa a fatan kunne ciki da waje ƙasa ƙarƙashin haɓansa bakinsa in yana yi karya rufe bakinsa domin nan gurin inda ya samu ruwa ba ya ballama da haka karya rufe bakinsa ya haka a ya bude nan gurin ya samu ruwa karkashin hancinsa ya bibiya haka haɓansa karkashin wannan wajen gemunsa kuma gemu a cikin wanka dole ne ya samu ruwa ko ta ina sabanin alwala in alwala ne mutum ya da gemu mai kauri ba zai jika shi jakob ba in ya zo ya wanke ya dai ya bi da hannunsa haka amma in wanka ne ko ta ina sai ruwa ya taɓa karkashin gemunsa ya biyo wuya to daga nan sai ya wanke tsakin jikinsa na dama har ƙasa ya wanke tsagin jikinsa na hagu har ƙasa in ya gama sai ya ƙarisa wanke kafansa shine cikaton alwala na ainihin wannan wanka din zai iya yin sallah da shi amma in ya taba al'auransa yayin da yake wanka da tafin hannunsa ko tafin yatsu cikin yatsu kenan ko gefen hannunsa ko gefen yatsu to wannan alwalan babu ita in ya ainihin gama wankansa ko kuma yana cikin yin wanka hadasi ya same shi kar ya ce zai sake wankan ya ƙarisa in ya gama sai ya je alwalansa shikenan kuma kar mu manta alwala alwala a cikin wanka wankan na janaba ne ko na juma'a ko kuma na wani wanka to wannan alwala din fa sunna ne ba farilla ba abin da yasa ake ce ai mutun yayi wankan janaba zai iya yin sallah da wannan wanka din saboda wankan wajibi ne ba wai alwalan wankan bane take sa yayi sallah ba domin alwalan wankan kan sunna ne kuma mun sani ko da wankan juma'a ne mutun yayi da alwala ba zai yi sallah da wannan alwalan ba domin wankan sunna ne alwalan ma sunna ne da aka yi gama sai ya sakin alwala ta farilla domin wasu za ga ana dan samun sabanin fahimta sai ga mutum ya yi wankan juma'a da alwala a cikin wanka din ya gama kuma ya je yi sallah a haka a'a in ya gama wanka sai ya je ya alwala kuma na farilla na sallar juma'a kamar yadda muka yi bayani kwanakin baya to haka na alwalan wankan janaba ba wai alwalan bane yake sa mutum ya yi sallar farilla fa da wannan wanka din ba a'a wankan ne shine wajibi sai za in ya gama din da alwalan sai je yi sallan shi to amma in ya taba al'auransa yayin da yake yin wanka to in ya gama sai ya sake wata alwala ta farilla wallahu alam wannan kenan abin da ya shafi wanka sannan kuma layi halin in mutum yayi niyya wannan shine wanka inda ake so na sunna kenan da alwala in mutum yayi niyya kamar ce kana da shawa ka yi niyya ka yi alwala za ka iya sa ruwa ko ta ina a jikinka ya zamto dukkan wasu ƙofofi ko ta ina ruwa ya shiga to shi kenan za ka iya zuwa ka je ka yi ainihin a sallah kuma ka zamto ka tsarkaka bayan nan kamar misalin a kogi ne nan ma ka wanke kazantan da yake cikin kai tsarki za ka iya shiga ko kuma ainihin kamar rafi haka inda mai tsarki ne duka jikin kai samu ruwa bayan kayi niyya amma yanda ake so shine wannan mutum ya bi daki daki kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuma kamar yanda ya koyar wa qala rahimahullahu ta'ala shi mawallafin wannan littafi Allah ya kara masa rahama yake cewa wa man nasiya lam'atan wanda ya manta da lam'a au udwan ko wani gaba min adai guslihi daga cikin gabban wankansa yayi wanka amma ya manta wani wuri bai samu ruwa ba ko ya manta bai wanke wata gaba daga cikin gabobin ainihin jikinsa ba yace badara ila ghaslihi hina tazakkuri yayi gaggawa yayi gaggawa ya je ya wanke wannan guri din yayin da ya tuna walau ba da sharin yace koda bayan wata ne ko da bayan wata ne mutum ya tina lokacin da yi wanka na janaba bai wanke wuri kaza ba to yi gaggawa ya je ya wanke wannan guri din wa adama sallah qablau in ya wanke wurin duka wasu salloli da yayi kafin ya gyara wankan to sai ya dawo da wannan salloli din misali kwana biyar ne da yin wankansa sai ya tina misali yau to yau din bayan ya gyara wankan da wuri sai ya rama wannan sallolin kwana biyar din har zuwa yau in ya rama su sai ya jona ya ce wa in akkara ba da an ta zakure in ya yi jinkiri bayan ya tina ya tina cewa fa ya ballama sai yi jinkiri cewa yana yin wanki ne ko kuma a yana yin wani aiki haka ya ce baradiyan karisa to nan jinkirin da ya yi ana so yana tinawa ya bar komai ya je ya wanke in ya yi jinkiri kuma bayan ya tina ya ce baɗala gusulu baɗala ainihin gusulu wankansa ya ɓaci wankansa ya ɓaci da iya lam'an fa kawai zai je wanke an ce daga ya tuna ya gaggawa ya je wanke iya wurin ko iya wannan gaba ɗin amma in yayi jinkiri to wankan ya ɓace ma sai ya sake yin wanka gaba ɗaya fa in kana fi adayil wudu'i wa sadafa ghusl wudu'i ajza'u amma in wannan gaba ɗin ko lam'a ɗin tana daga cikin ɗaya daga cikin gabobin alwala to in da yara cikin gabobin alwala ne ya da shi da alwala to wannan kan ya isar masa amma in ba gaba lula bane misali kama a ce a wajen gwiwansa ko ainihin a wajen dantsensa ko ta bayansa haka wurin lam'an yake to nan kan bai isar ba sai ya sai ya sake yin wanka an yayi jinkiri in bai jinkiri ba kuma sai ya wanke kuma duk sallolin da yayi kafin ya gyara wannan guri din sai ya rama su amma yin gabobin alwala ne ya hada shi da ainihin na alwala din to wannan kan ya isar masa misali a gaban alwala ne ya manta da ya tashi kuma ya je ya alwala to nan alwala din da yayi shikenan ya isar masa amma yin a jikinsa ne wani wuri bai isar ba wannan kenan wallahu alamu za mu tsaya nan gurin insha Allah kuma ya kawo wani hadisi ma na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna tata kulli sha'ratin janaba fasilu sha'ara wa anqul bashara kowani gashi a karkashin sa akwai janaba yasa ake so a kai matuka wajen sa ruwa a ko ina ruwa ya taba karkashin gashi bi ma'ana ya kai zuwa ga fata hatta mata in za su wanke kayansu ko da suna da kitso ba ce su warware ba amma ya zamto suna dannan ruwa haka ya shiga su ji ya taba kansu domin akwai wata bayar Allah da taba tambaya cewa wai an ce mata wai mata in za su yi wanka asalan wai ba sa wanke kansu wai shin wannan hadda wankan wajibi ne kamar na janaba ko kuma na al'ada ko kuma banda shi aka ce haddan shi take ce ita ai ta dauka gaba daya cewa ba a wankewa shekara nawa su sai zanto abin ya dawo wani iri da haka yana da kyau su ma in za su wanke ko da kitso a kansu su daddanna ruwa sai ya taba fatan kansu karkashin kowane gashi domin annabi sallallahu ya ce kowane gashi a karkashin sa akwai janaba yace ku wanke gashi sannan kuma ku tsabtace fatan jikin ku bi ma'ana ruwa ya kai har karshe wannan kenan wallahu alam zamu tsaya nan guri insha Allah ta'ala wani sati zamu tashi a ainihin mawani'ul janaba abubuwan da janaba yake hanawa insha Allah wani sace a nan za mu tashi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana ainihin gafara inda muka yi kuskure ya yafe mana inda muka yi daidai ya tara mu a cikin lada sura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu al-fatih al-khatim wa ala alihi wa sahbihi azim assalamu alaikum wa rahmatullah in akwai mai tambaya za a yi kafin mu yi addu'a bayan ya gyara wankan ele mutum ya ballam a a wurin wankan janaba wanka na wajibi ainihin ko bayan wata nawa ne sai ya ainihin bayan ya gyara wankan sai ya rama sallolin da ya yi kamar lam'a ne na alwala alwala mai mutum ya bar lam'a bayan ya yi da wannan sallan a ainihin inda ya lam'an a wurin farilla ne sai ya gyara ta kuma sai ya sake sallan Allah alam ana so ya sake inda lokaci ya kama shi ta in ya gyara wankansa shi kenan shi kadai zai jera wannan sallolin su duk wanda suka yi sallah bayansa sallansu ya yi shi kadai zai sake Allah alam bismillah bismillah
قراءة الرب